لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر
العظيم ما شاء الله بارك الله ‘yan uwa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya gina Allah ta'ala yake cewa wato bai dace ba kwata-kwata ga musulmai kasance su ne waɗanda suke raya masallatan Allah ta'ala a ce su ne masu kula da masallatai to aka inan ba zai taɓa ba bai dace ba a gare shi saboda menene saboda ai halin kasancewar su soma suna masu shaida wa kansu da kafirci da shirka to ina ne ga wanda sai da shirka tare da shi kuma ake wani gefe raya masallaci da ta'ala inda ake sarkaka ubangiji tabaraka wa ta'ala ake sarkake shi daga wato ainihin daga shirka to bai dace ba a ce su mushrikai su ne masu raya masallatan ubangiji subhanahu wata'ala masallacin nan kowane masallaci ne daga cikin masallatai wannan shine fa'idar jami'i kowane masallaci ne ma bai dace ba a ce wai musulmai ko suke raya shi a ce masallacin Allah wannan shine na Ka'aba ai wannan min babi aula wasu malaman suka ce shi ma dai ɗakin Allah ɗin ne ake nufi da masajid Allah nan an yi jami'insa saboda shine alkibran musulmai kuma shine mafificin masallaci a cikin masallatai kasancewar farkon masallaci da aka dasa a duniya wanda aka fara bauta Allah a ciki saboda haka aka yi jam'insa saboda faralansa da darajarsa shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu shaida wa kansu da kafirci ba zai dace ba da a ce mai kishi ne wanda yake cewa yana raya ma kana lil mushrikeena an yahuru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ubangiji subhanahu wataala yake cewa ulaika habitat a'maluhum ulaika lalle wadancan kan duk wani ayyuka da suke ganin suna yi na kirki na alkhairi to ya riga ya rushe tunda babu tauhidi a ciki mun karanta a baya duk wani aikin agaji da kafirai suke ganin suna yi na alkhairi na taimako ba za su samu amfaninsa ba a gobe kiyama saboda ba su da tauhidi innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وهكا ما سوما وأنم مشركا مكة abunda suke ganin suna yi na hidima ga ɗakin Allah hidima da suke wa alhazai wannan duk ba shi da amfani saboda ba zai amfane su ba a gobe kiyama ulaika habitat a'maluhum wa fin nar Allah ta lake cewa hum khalidun so masu dawwama ne na dindindin a cikin wutan jahannama Allah ya tsare mu a jiya mun karanta dalilin saukan waɗannan ayoyin shine da muka ce lokacin da su Abu Abdul Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da sauran abokansa da aka ribance su daga yakin Badr lokacin da aka dawo da su sai musulmai daga cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fara goranta musu sannan kuma suna zagin su da irin shirka da kafirci da suke yi suka ga musu cewa ai ku ne kun fi cancanta da bin annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewarsu ko nasa ne ɗan uwansa ne zumuncinsa ne to amma ga kunan ku ne wanda kuka karyatar da shi har ma kun fito kun zo kuna yaƙansa kun ga dai abin da zai faru da ku da dai sauransu suna gaggaya musu irin laifukansu shine al-abbas ibn abdul muttalib yake ga musu ko kawai kuna lissafa mana laifukanmu ba ka kula da irin kyawawan ayyuka na alkhairi da muke yi ai mu ma muna da wasu ayyuka na alkhairi wanda muke ganin mu za mu fi kuma a gaban Allah a gobe kiyama da waɗannan ayyuka da muke yi saboda mu ne masu kula da ɗakin sa mu ne masu raya ɗakin Allah na Ka'aba mu ne masu kula wa alhazai baƙin Allah mu ne masu kula da ruwan zamzama muna shayar da mutane daga shi saboda haka mu muke da kyawawan ayyuka da za ta amfane mu a gobe mu za mu shiga aljanna ba ko ba shine Allah ta'ala ya tokar da wannan aya yake karyatar da zake cewa sam ba zai yiwu ba ina kaga ga mushriki wanda ya hada Allah da wani kuma ake wai shi yake raya dakin Allah kuma shi kuma yake kula da baya da da da alhazai bakin Allah ake kuma wai wannan abu zai masa amfani a gobe kiyama bayan kuma ga shirka ga kafirci a cikin sa ai ba zai masa amfani ba an gane da kyau saboda haka so mushrikai su kafirai ba su ke wanda sun cancanta da raya ɗakin Allah ta'ala da kula da masallatai ba su wane ne wanda sun fi cancanta da raya ɗakunan Allah da kula da masallatai su ne wanda Allah ta'ala ya sake bayyana su a aya ta gaba inda yake cewa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله سنيد وأنده سوسكي ده حق الراية تاكنا الله تبارك وتعالى سونف من آمن بالله سوني دون وأن سكي ده وأن سكو بي سوني وأن سكي إيماني ده الله إيماني نقفيا من آمن بالله واليوم الآخر سكسكي الله تعالى suka kadaita shi a cikin ibadarsu sannan kuma suka yi imani da ranar tashin kiyama wa aqama as-sala sannan kuma ya idar da sallah ya tsai da sallah yayi ta akan lokacinta wa ata zakka sannan ya fidda zakka ya bada zakka Allah ta yake ce wa lam yakhsha illa Allah bugu da tsari baya tsoron kowa sai Allah ubangiji subhanahu wataala yake ce waɗannan siffofin su ne siffofin mu'mini musulmi wanda ya fi cancanta da raya ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya siffanta da imani ya sarkake Allah ta'ala a cikin ibadarsa sannan yayi imani da ranar tashin kiyama sannan ya kula da sallah ya kula da zakka kuma ayyukansa suka nuna cewa shi mai tsoron Allah ne a cikin ibadarsa da cikin mu'amalarsa to wannan fa shine wanda yafi cancanta da raya dakin Allah amma ba mushriki bane ubangi ka dace fa asa ulaika tabbas wadancan wannan da muka siffanta su wanda sun fi cancanta da rayan Allah masu da raya dakin Allah masu imani masu takawa masu tsoron Allah masu kula da sallah da zakka da sauransu su ne wanda za su kasance cikin shiryayyu wanda Allah ta'ala ya shiryar da su malama suka ce wannan aya take bayyana mana hukunce-hukunce kamar haka hukunci na farko shine mushrikai kafirai bai cancanta ba su shiga masallatan musulmai inda ake bautata wa Allah kai wanda ba musulmi ba bai cancanta ba ya shiga wannan ɗaki na Allah ta'ala a ce ko zai zonna a ciki balle zai yi wani aiki a cikinsa malaman suka ce sai in ya zamanto abu na larura wanda ya kasance in ba wannan ba mushrikin ba wannan kafirin ba ba yadda za a yi a samu wani ba a samu musulmin da zai zo ya yi wannan aikin sai wannan kaɗai to wannan saboda laruran babu laifi ya shiga masallaci amma in ba haka ba wajibi ne a kiyaye masallatai daga mushrikai ko kafirai su shiga a cikinsu bai dace ba kwata-kwata ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr za mu ƙara bayani akan wannan matsala idan muka ji aya ta gaba ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabul masjida ba'da 'am fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada atan za mu fada da bayani akan wannan matsala sai aya ta gaba Allah ta'ala yayi bayani cewa wanda ya dace ya fi cancanta da raya masallaci shine mu'mini shine musulmi kuma ba kowane musulmi bane da yake da cancantar raya masallacin sai wanda Allah ta'ala ya siffanta shi da waɗannan siffofin man amana billahi wanda yayi imani imani na haƙiƙa da Allah ta'ala ya gaskata ranar tashin kiyama yayi imani da annabawa manzanni yayi imani da mala'iku yayi imani da littattafan sama yayi imani da kaddara ya faɗa wannan da bakinsa ya kudure a cikin zuciyarsa ayyukansa suka nuna cewa shi mu'mini ne sannan ya kula da sallah mai kiyaye sallah shi yake da ainihin haƙƙin raya masallaci ya kiyaye sallah akan lokacinta a cikin jama'a sannan ya ba da zakka in Allah ta'ala ya hore masa abun fitar da zakka sannan kuma ya zamanto mai tsoron Allah waɗannan siffofin su ne siffofin mu'minai na ƙorai da sufi sun fi cancanta da raya masallaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin sahihin hadisinsa idza ra'aytumur rajula ya'tadu al-masajida فاشهدوا له بالإيمان ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنما يعبر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كن غمتم يا رجا يا سابد مسلاشي kullum kana ganin sa cikin masallaci a kamsu salawat din galibi kana ganin sa cikin kana yawan ganin ganin sa cikin masallaci yana zikiri yana karatun alqur'ani yana karatun ilimi to Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam shaida masa mu'mini ne wanda yake da imani dalilin haka shine wannan aya inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin malama suka ce raya masallatai abinda ake nufi da shi shine abubuwa kamar haka na farko shine gina masallatai gina masallaci yana daga cikin kyawawan ayyuka nagari wanda in mutum wanda ya gina masallaci dinnan yayi da ikhlasin niyya a ciki to sakamakon sa shine aljanna komai kankantan masallaci idan mutum ya gina shi saboda Allah sakamakonsa aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man bana lillahi masjidan walau kamithaf qatatin bana Allah lahu baytan fil janna duk wanda ya gina masallaci ko da ake girman sa kamar gidan tsuntsu shine kamithaf qatat kaga gidan tsuntsu ai karami ne ake ko da masallaci dinnan girman sa kamar wannan ba shi da girma to Allah ta'ala zai gina masa gida a cikin aljanna bi ma'ana in karamin masallacin ma zai same shi a cikin aljanna ina ga babban masallaci ai min babi aula an gane da kyau ina kuma ga masallatai ba ɗaya bane mutum ya gina biyu uku hudu biyar kowane ɗaya sai sai shiga a cikin ya shigar da bai shi a cikin aljanna saboda haka yana daga cikin kyawawan ayyuka na alkhairi wanda idan mutum yana yin su yayi ikhlasi a cikin su Allah ta'ala sai saka masa da gidan aljanna gina masallatai yana daga cikin raya masallatai sannan ba kawai gina su bane kula da su bayan gini malamai suka ce shi ya fi muhimmanci sama da gina su gina da kula da masallaci bayan gininsa ya kunshi wato kula da abubuwan shimfiɗa da yake da shi a kula da su a kula da hasken da yake da shi a kula da fankokinsa a kula da wuraren tsaftansa da banɗakinsa da ruwa da za a yi alwala da shi da sauransu cikinsa da wajensa sikokinsa da matrofinsa da abubuwan da ba zai yiwu ba a ji daɗin zama a masallaci sai da su to kula da waɗannan ababai ya kasance yana daga cikin raya masallatai kuma ba wanda zai yi wannan sai wanda Allah ta'ala ya siffanta shi da waɗannan siffofin man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin saboda haka raya masallatai a cikin addinin musulunci abu ne wanda yake da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ruwaito daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa izzati wa jalali inni la ahummu bi an usiba ahla al-ard bi azab thumma anzuru ila ummar al-masajid wa ila al-mutahabbin fiyya وإلى المتجاد وإلى الذين يقومون الليل فأرفع عنهم العذاب الله تعالى yake cewa na rantsa da buwayata da daukakata zan yi niyyar na saukar da azaba mai tsanani ga mutanen duniya sai in kula da masu kula da masallatai masu raya masallatai to sai a dalilin waɗannan masu raya masallatai da waɗanda suka haɗa zuciya sun yi soyayya saboda ni sai a dalilin waɗannan sai in ɗaga azaba daga ‘yan ƙasa ga baki ɗaya daga duniya sabili da haka raya masallatai yana da muhimmanci sosai da sosai a cikin addinin musulunci wani hadisi annabi sallallahu alaihi yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna buyuti fi ardi al-masajid inna buyuti fi ardi almasajid lalle wato gidaje na ko kuma dakuna na inda ake fi samun yarda ta a cikin ƙasa shine masallatai inda masallatai suke to anan ne inda ubangiji subhanahu wataala yardansa da rahmansa da alkhairansa sun fi samuwa a wurin sai Allah ta yake cewa wa inna zuwari fiha ummaruha baƙina a cikinta a cikin waɗannan ɗakuna masallatai su ne waɗanda suke raya masallatai fatuba li abdin fatahhara fi baiti toba farin ciki da kwanciyar hankali da jin daɗi ya samu duk bawan da ya yi tsarki a gidansa ya yi alwala sun mazarani fi baiti sannan ya kawo man ziyara a ɗakina shi ne masallaci fa haƙƙa alal mazuri an yukri maza'irahu to wajibi ne ga wanda aka ziyarce shi ya girmama baƙonsa saboda ka nema ya wazaba wajibi a gare na inji ubangiji ta'ala wajibci na karamci in girmama baƙona wanda ya zo masallaci wani asari ya dawo daga wajen sayyidina abdullahi ibn mas'ud Allah shi kara masa yadda ya shiga masallaci sai ya ga mutane a cikin masallaci wato waqafa Abdullah ibn Abd ibn Mas'ud fi fi al-masjid ala jama'atin fi al-masjid tadhakaruna al-ilm ya shiga masallaci sai ya tsaya kan wasu jama'a cikin masallaci suna karatun ilimi sai yake da su bi abi wa ummi antumul ulama'u wato na rantsa da wanda ya halicci babana da mamata shine ubangiji tabaraka wa ta'ala lalle in dai ana neman ulama'u malamai na ƙorai masu tsoron Allah to in aka same ku ku da kuke karatun ilimi a masallaci ya kare antumul ulama'u bi rauhillahi talaftu wato da ni'imar Allah da rahmar Allah ta'ala kun hada kai kun zonna wa kitabillahi talautum littafin Allah ta'ala kun karanta sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kun karanta wa masjidillahi ammartum kuma dakin Allah kuka raya shi wa rahmatullahi intazartum kuma kun jira rahmar Allah ta sauka muku ahabbakumullah wa ahabba man ahabbakum Allah ta'ala ya so ku kun zamanto daga cikin masoyan Allah kuma Allah ta'ala zai so duk mutumin da ya so ku yana daga cikin raya masallatai shine bayan gina su da kula da kayan cikin su da tsaftace su sannan ana raya masallatai da salloli a cikin hamsu salawat da salloli na nafilfiloli da kuma zikirin ubangiji tabaraka wa ta'ala ambaton sa a cikin masallaci bugu da ƙari karatun ilimi a cikin masallaci malamai suka ce babu ibada bayan hamsu salawatin da za a yi a cikin masallaci wanda ta fi karɓuwa wajen raya masallaci kamar karatun ilimi a cikin masallaci mu shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma abin da sahabbai suka yi kuma abin da mabiya bayan su suka yi ya kasance masallaci shine cibiyar raya ilimi shine makaranta da ake yada addinin musulunci a ciki ake karanta tauhidi ake karanta fiqh ake karanta sira ake karanta qur'ani ake karanta tafsiri ake karanta ulumul qur'an ake karanta sira ake karanta tasawuf ake karanta duk wani ilimi na alkhairi a cikin masallaci saboda haka ilimi shi yake taimaka wajen raya masallatai shi yasa malamai suka ce duk masallacin da kaga ba a karatun ilimi a cikin sa to ba a raya shi ba dan ba a yi masallaci ba kudu a zo a yi sallah sai a kulle shi a tafi a barsa ba daidai ba ne ya kamata masallaci ya zama akwai darussa a ciki wanda ana yin su yau da gobe ko kuma yau da kullum ana yi bayan hamsu salawat in za a samu bayan kowace sallah darasi na minti ɗaya minti biyar minti goma wanda ake mudawamansa bayan magariba bayan isha'i galibin sahabbai da tabi'ai karatunsu na ilimi da ana a cikin masallaci bayan sallar isha'i in ka karanta cikin bukhari ma akwai wannan bayani to saboda haka duk masallacin da ake raya shi da karatun ilimi wannan masallaci zai samu daukaka zai samu karbuwa a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kada mu dauka kawai raya masallaci shine in an gina shi an shimfiɗa shi kala a kawo masa mai kula da shi a dinga kulle shi a rufe shi a hana mutane shiga da fita daga cikin sa shine aka raya masallaci ba yi masallaci dan haka bane aka yi masallaci dan ayi karatu a cikin su aka yi masallaci dan a ambaci Allah a cikin su aka yi masallaci dan a karanta ilimi a cikin kai aka yi masallaci dan ya zamanto wajen shawarar musulmai kan abubuwa na alkhairi a zamanto ana tattauna a cikin masallaci babu laifi a ciki abinda shari'a ta hada shi ne tattaunawa akan abin da ya shafi duniya ayi hira a masallaci a zo ana maganar duniya a masallaci wannan shari'a ba ta so kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana amma a raya masallaci da salloli a raya masallaci da ambaton Allah ta'ala istighfari tahmidi tahlili salatin annabi karatun alqur'ani mai girma karatun ilimi wannan shine abin da Allah ubangiji subhanahu wataala yake so an gane abin da nake nufi amma abin da yasa galibi a zamanin mu ne yanzu aka ga masallatai ana yawan kulle su ba dan wai ba a so a raya su bane a'a ina masu rayawa ina masu kula da masallatai wanda nufin su su shiga masallaci dan karatu dan zikiri dan ambaton Allah dan karatun alqur'ani mai girma su shiga su zanna su yi karatunsu in sun ga datti a masallaci su kawar su ja su ma su zamanto masu taimako a wajen raya masallaci ina ne masu yin wannan abu ma wannan aiki galibi babu galibi babu daga wani lokaci ma daga masallaci an bude shi abun tausayi an bude shi balan ya riga zunni wannan ya shiga wannan ya fita ya zama kamar wajen shara ne wajen da ake tara datti ne alƙur'ani man ka ga gan su a cikin masallaci a yayyage a yayyage alƙaluma a faffare a kakkare alluna ga su wani iri za ka gani abubuwa ne gashi daga shi daga gani kaga ba mai kula da wannan masallaci saboda wanda suke shiga ba su damu da shi ba to shi yasa zaka ga wani lokaci ana daruran haka takan sa ana rufe masallatai amma inda za a ji tsoron Allah kowa ya shiga masallaci ya dauke shi ɗakin Allah ne ya ji a ransa nasa ne ba zai yadda ba ya ga datti ko ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce duk mutumin da ya ga datti a masallaci ya kawar Allah ta'ala zai gafarta masa zunubansa datti ka gani a masallaci ka share Allah ta'ala zai gafarta maka zunubanka to ina masu kula da wannan da za su shiga masallaci in sun ga datti su share ina masu kula da tsaftar masallaci masallaci ya zamanto yana da ado yana da haske yana da kamshi to rashin samun wa'annan cikin sa ana darurar takan sa wani lokaci ana rufe masallatai din nan kuma gaskiya fi sabilillahi wani lokaci ma akwai ta'addi a cikin masallaci in ba a kulle masallaci sai ka za a zo a ɗauki speaker a zo a ɗauki microphone amplifier a rasa ta in akwai alƙur'anai da ake da wani wasu ma alƙur'anai ma za su ɗauka na masallaci su fi da shi gidajensu darduman masallacin nan ana ɗaukan ku wannan masallaci dardumai nawa aka kawo babu su yanzu an gane abin da nake nufi qur'anin an aje babu shi bara a same su ba fankan masallaci in ba a kulle a waye gari a zo ba a ganta ba duk abu mai amfani a masallaci in ba dai ba a kula ba a kullawa ba za ka gani bane saboda mutanen mu yanzu sifofin da Allah ya bayyana ana inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir galibi imanin mu na baki ne imani na zuciya zahiran wa batinan wanda zai zamanto yana dame shi yayi aiki ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ashabuhu qalilun ma hum to yasa masifun mu suna da yawa masallatai fa ba sa tsira tadduban masallacin nan idan zai yi a nade shi a tafi da shi wani ya nade ya tafi da shi gida kofar masallacin zai yi a cire ta a tafi da shi wani zai cire ta ya tafi da ita gida fankan masallaci ba a bari abubuwan to yaya za mu samu imani kuma mu kasance cikin waɗanda za su raya masallatai al'ummar musulmi dan Allah bin sabila mu ji tsoron Allah an gane abin da nake tafi abubuwa da suke faruwa a game da mu na rashin tsoron Allah ta'ala abubuwa da yawa cikin masallaci mutum baya tsoron Allah ta kalba fa dan uwanka yazo da su sallah fa yana ciki yayi wa Allah ta'ala sujada yana du'ai wani fike doki takalman sai tafi wani kuma ya yazo dan musamman dan wannan ne yana dudduba takalma masu tsada masu kyau a masallatai za a same su bit sai tafi da su kusan nan duk mun fita wani mutum daya mutum ya ce ban ga takalme na ba an dauka babu takalma an dauka masallatai kenan to wanda ya dauki takalma din yanzu yanga amplifier mai kyau ba zai dauka bane an gane abin da nake nufi saboda haka dole ne mu ji tsoron Allah ta'ala mu kasance cikin umarul masajid annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta lokacin da ya lissafa waɗanda Allah ta'ala zai inwantar da su a inwarsa gobe kiyama ranar da babu wata inwa sai inwar Allah ta'ala a cikin su Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya siffanta mutum rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da zuciyarsa tara taya a masallaci kullum galibi yana cikin masallaci ana yin wannan sallah iya fita sai ya shiga ya hangi wancan sallah ta gaba sai ya dawo masallaci galibi khamsu salawat yana yin su a cikin masallaci yana da zikirai a cikin masallaci yana da aurat a cikin masallaci yana da karatun alqur'ani mai girma a cikin masallaci yana halarta darussa a cikin masallaci wannan mutumin da yana yawan kai kawo a cikin masallacin sakamakon sa a gobe kiyama shine yuzilluhu Allahu fi zilli yawma la zilla illa zilluhu saboda ka yana daga cikin ibada mai kima mai daraja raya masallaci yawan karatun alqur'ani mai girma a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta bayin Allah da suke wannan wa majtama'a qaumun fi baitin من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده duk mutanen da za su haɗu a ɗakin Allah a masallaci su karanta alƙur'ani mai girma ba wai dukansa ba ne su karanta wani ɓangare daga cikin alƙur'ani mai girma mata yassara a lokacin da suke mudarasa suke wannan karatu rahamar Allah za ta sauko musu mala'iku za su kewaye su gabaki da su rufe su Allah ta'ala zai yi alfahari da su a wajen mala'ika alkhairin da za su samu na Allah ne kawai ya sani duk saboda menene saboda raya masallaci raya masallatai ɗan kwa raya masallatai yana da girma sosai da sosai darajarsa abinda Allah ta'ala zai bayar wa mai shi gobe kiyama Allah ne kawai ya sani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana akwai wata baiwar Allah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance aikin ta kullum taron masallaci ne ba sa ta aka yi ba kuma ba biyan ta ake yi ba son Allah da manzonsa yasa tana yi baiwar Allah nan kowa ya santa annabi sallallahu alaihi wasallam ya santa wannan shine aikin ta annabi bai hana ta bai ce ku hana ta bai ce ku barta kai aikin ta tana yi a kwana a tashi wata rana ta yi rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kula ba ta nan sai ce ina wanke ba na ganin ta kwanan nan kace ai ba ta da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to in har wani abu ya faru da ita to kar a yi mata sallah a shaida mun a ga mun ne zan sallace ta sai Allah ya kaddara rasuwanta a cikin dare ta rasu sahabbai sai suka ji nauyin su sanarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin daren nan a tayar da annabi a zo da shi lokacin ko a cikin daren sahabbai suna binne mutum ba a bari jana'iza ta dade an gada da kyau to sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ba a cikin daren nan a fitar da shi daga gidansa ya shiga hutu a bar sa sai aka yi mata wanka aka sallace ta aka binne ta washe gari annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya sani da ya zo masallaci sai ya tambaye ta ya labarin wance suka ce annabin Allah wallahi Allah ya kaddara rasuwan ta je da dare ta rasu an yi mata wanka an yi mata sallah yace me yasa ba ku gaya mun ba me yasa ba ku gaya mun ba na gaya muku ku gaya mun ba suka ce annabin Allah ai mun ga ka shiga gida hutu kuma ka je mu cire ka a wannan lokaci mun ga wannan farzu kifaya ne ba mu wannan naka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya bar inda yake ya je mata ya ziyarce ta a kabarin ta inda aka binne ta ya tsaya akan ta yayi mata addu'a yake cewa yanzu ina ganin ta a cikin aljanna ta je nan ta gudu nan ta je nan ta gudu nan ta an ba ta zabin ta zabi abinda take so a cikin aljanna zabi aka ba ta ta zabi wuraren zaman ta a cikin aljanna sai da ka yan uwa mu kula da raya masallatai amma sai kaga abun takeici galibi yanzu raya masallatai sai ana gani ana bari wa ya ibadi abun da nake nufi da ya ibadi ana ba wa irin marasa abun yi wanda ba shi da abun yi wanda yana ga ana ganin sa yana bayan mutane shi ana gani wai shine mai kula da masallaci mutane ba su sani ba shine waliyin Allah ta'ala shine waliyin Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin wanda za su shiga aljanna farko farko da shahadar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ga certificate na imani shaida a wajen Allah ta'ala Allah ta'ala ya ba su a cikin alqur'ani mai girma inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu min al-muhtadin kuma raya masallaci kada dauka wanda ya gina masallaci shine kawai yake da haƙƙin kula da shi wanda ya gina daga ya gina ya gama aka bude shi shi nasa ya kare fa sauran haƙƙin kula da masallaci na musulmai ne gabaki ɗaya kuma na haƙƙi ne na wanda suke zuwa sallah a masallaci bi ma'ana ɗan anguwa ko kuma makwabtan anguwa su su suke da haƙƙin kula da wannan masallaci saboda masallacin nasu ne ba na wanda ya gina ba shi yasa ba wanda yake da haƙƙin mallakar masallaci ke masallaci nawa ne babu shi masallaci daga kayinsa ka kammala shi ka bude shi ya fita hannunka ya zama na musulmi saboda haka baya shiga gadonka baya shiga daga cikin abin da ka mallaka ko ma me kake da shi masallaci bara a lissafa maka ba da masallaci da haraban masallaci wannan baitul mali ne na musulmai ne wannan sadaka jariya ce ta yi ta fi sabilillah ya fita a hannunka musulmai ƴan uwanka ku masu kula da masallaci sabili da haka Allah ubangiji subhanahu wataala anan yana girmama yana darajanta bayinsa musulmai masu raya masallatai inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu min al-muhtadin a karshe kuwa ya zama wajibi masallaci ya zama waje ne wanda ake sarkake Allah kadai a ciki ake karatun ilimi na addini kadai a ciki ake bautata wa Allah ake zikiri komai na alkhairi ana a cikin masallaci kada masallaci ya zamanto wajen hirar mutane ba daidai bane shari'a ta haramta wannan mutum biyu uku hudu biyar sunna a masallaci suna taɗi kan abin da ya shafi duniya bai halatta ba hada ma yana daga cikin alamomi na ranar tashin kiyama kaga mutane a cikin masallaci sun daga murya suna hira akan abun duniya saboda haka mai masallaci bai kamata ba ya zamanto wajen cece kuce wannan ya fada wannan ya fada wannan ya kawo wannan ya bada wannan labari kuma masallaci kada ya zamanto wajen kinnama na mutane na musulmai riba a ambaci wannan a zage shi a ambaci wannan a ci masa mutunci a ambaci wannan a kafurtar da shi a ambaci wannan a fasikantar da shi a ambaci wannan a ce da shi dan wuta ne duk wannan bai kamata ba ya zama masallaci shine wurin da ake faffada waɗannan ababai masallaci waje ne na ambaton Allah ta'ala kadai wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada kuma Allah ta'ala yake cewa fi buyutin adina Allahu أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قد يد الله تعالى يبادر صفوفين ما سرايا مسلاتين ka karanta wannan da mun muke karanta inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-mutadin kaje ka hada da ayar fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar rijalun la tulhihim tijara zakai mamaki akwai wani malamin mu professor da Allah ta'ala ya hada mu da shi a kasar Maghrib Morocco malami ne na addinin musulunci yayi rubutu littafi kutubun da yake da safa kusan 600 akan fassarar wannan aya kadai inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin fassarar wannan aya kadai a cikin wannan littafi ta je kai kusan 600 a ciki wannan ma a ƙarshe da ya gama bayani yake cewa mun kawo abun da yake ma ta yassara ni a takaice amma in mun so mu faɗaɗa bayani akan wannan matsala da abun da za mu rubuta yafi haka wadaka matsala ce da ta shafi kowane musulmi Allah ta lake to fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmu fi buyutin Allah ta lake akwai gidaje da Allah ta'ala ya so a girmama su a daukaka su kuma Allah ta'ala ya bada izini cewa a ambaci sunansa kadai a ciki kuma a ambaci Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sa a koda yaushe waɗannan gidaje Allah ta nake ce yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal zaka tar masu ambaton Allah ta'ala a cikin ta da safe da maraci da kowane lokaci masu raya waɗannan masallatai sunayen su mazaje ne sunan su mazaje ne na ƙwarai ba mazajin abinci bane ba mazajin bacci bane a mazajin ibada rijalun kenan kasan ko rijal ma da wani bangaren sa to wannan rijalullahi rijalul ibada رجال الخضوع والخضوع لله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة kasuwanci na duniya ba zai ɗauki hankalinsu ba sai da sayarwa ba zai zole su ba zai ruɗe su ba rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zaka suna masu kula da sallah da bada zakka da koda yaushe suna nan a cikin masallaci يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب shi yasa idan ka ga mutum yana kula da masallaci yana kai kawo a masallaci ka shaida masa da imani in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa galibi zaka ga duk bawiyoyin nan ka ga masallatan su zaka ga akwai bayin Allah da Allah ta'ala ya kafa su wannan shine aikin su dare da rana fa a cikin masallaci tarbi a hannun su kawai in ma tasbihi in ma istighfari in ma tahlili in ma salatin annabi in ma karatun alqur'ani mai girma to da waɗannan bayi masu raya masallatai masu ambato Allah ta'ala da rawar da rana Allah ta'ala yana kiyaye mana abubuwa da yawa na masifu da bala'o'i an gane abin da nake nufi to shine wannan bayani akan wannan aya Allah ta'ala yake cewa fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin malaman suka ce asa duk inda ta zo a cikin alqur'ani mai girma ma'ananta tabbas bima'ana tabbas waɗannan da suke da waɗannan siffofin suna daga cikin bayin Allah shiryayyu wanda Allah ta'ala ya shiryar da su Allah ta'ala ya shiryar da mu sai ubangiji ta'ala yace aj'altum siqayata al-hajji wa imarata al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata ولم يخش أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى yake cewa aja'altum siqayat al-hajj yanzu ya ku mutane ya ku mushrikan makka Allah ta'ala yana muhataba yana zance da mushrike da suke ganin cewa su abinda suke yi na kula da haram da raya haram da shayar da alhazai da kula da bakin Allah aiki ne na alkhairi Allah ta'ala yake ce yanzu za ku dauko wannan shine wato ya ku wato masu kula da siqayat al-hajj ya ku masu kula da shayar da alhazai kuna shayar da su ruwan zanzama kuna kula da su wa imaratul masjidil haram kuma ya ku waɗanda kuke ganin kuke raya masallacin Allah ta'ala yanzu kun ɗauka wannan aikin ku innan da kuke yi kaman amana billahi wal yawmil akhir za ku hada ta da wanda yayi imani da Allah ya sarkake Allah ta'ala kadai a cikin ibadarsa da ranar takin kiyama bai shirka ba bai komai ba wajahada fi sabilillahi kuma yayin jihadi saboda yada kalmar Allah ta'ala za ku hada aikin naku da kuka yi ko kuma da kuke yi wanda a ciki akwai shirka akwai kafirci da wanda aikin sa babu shirka babu kafirci tarkace Allah da imani da ranar tashin kiyama da kuma jihadi a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama za ku ce wancan aikin naku da wannan aiki za ku yi comparing ku hada ya zama tare a'a la yastawun ba zai taɓa yiwa ba ba za su haɗo ba na waɗannan ya ji wa'incan saboda wa'incan nasu ko da zahirinsa aiki ne na alkhairi tallafi ne wa jama'a kula da baƙin Allah kula da alhazai shayar da su raya ɗakin Allah ta'ala amma akwai shirka a ciki akwai kafirci a ciki da duk abin da akwai kafirci akwai shirka a cikinsa kuma ba ba amfaninsa ulaika habibat a'maluhum wa fin nar hum khalidun kamar da muka karanta a baya amma waɗannan musulmai daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka dawo Madina ko da ba su samu daman raya masallaci na harami ba misali kamar da kuke faɗa ai su samu daman imani da Allah kadai ta Allah kadai a cikin ibada imani da ranar tashin kiyama da kuma jihadi a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ai su sun more su sun samu riba su suke da gaba wanda suke gaban ku saboda haka tunanin ku na cewa aikin ku irin aikinsu ko kuma ko kuna gaba da su wannan tunane ne mara tushe la yastawuna inda Allah za su taɓa yiwuwa ba su daidaitu a wajen Allah ta'ala da wancan aiki da wannan aiki ba zai yiwu ba wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah ta'ala ba zai taɓa shiryar da wato ainihin azzalimai musamman zalunci na shirka zalunci na kafirci to mai shi ba zai samu shiriya ba in bai tuba ga Allah ba sai ubangiji ta yace الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله الذين آمنوا وأن سي إيمان دا الله وهاجروا سنسك هجرة سكبر سكبر جدا جنسو دا إند سكي دا مكة سكجي مدينة سنن جاهدوا في سبيل الله سكي جهادي سبو دا كلمة الله تبارك وتعالى بأموالهم دا دوكيرسو wa anfusihim da kuma kansu da ransu sun shiga da jikinsu da dukiyarsu duk suka shiga ciki Allah ta'ala ya ce waɗannan a'zamu darajatan inda Allah sun fi samun falala sun fi samun daraja mai girma a wajen Allah ta'ala ba ko ba bi ma'ana af'alu tafdil anan fi za'mihim ko kuna zaton kun ɗauka cewa aikin da kuke yi na raya ɗakin Allah na shayar da alhazai da kula da bakin Allah ta'ala kun dauka cewa wannan wani abu ne mai girma wani abu ne mai daraja to ai imanin wa'annan da jihadin su da hijiran da suka yi yafi naku girma a wajen Allah ta'ala an gada da kyau in ma kuna ganin naku kamar akwai girma a ciki akwai a daraja a ciki ai na wa'annan yafi balle ma naku menene girma a cikin sa menene daraja a cikin sa abinda ba ku sarkake Allah ba daga cikin shirka ne gabaki daya an gane abin da nake nufi ulaika azabu darajatan inda Allah Allah ta dake cewa ulaika humul faizun lalle waɗannan kam sune wanda sun fi tsira sun tsira sune wanda sun haye sune wanda sun samu nasara duniya da lahira saboda haka yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat Allah ubangijinsu ta'ala yana musu bishara daga gare sa alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa innan dinnan sune yubashshiruhum rabbuhum ubangijin su ta'ala yana musu bishara da menene bi rahmati da gagarumar rahma daga wajen Allah ta'ala rahma da za ta lullube su ta shafe su a nan duniya ta jira su a can gobe kiyama bi rahmatin minhu daga gare su shi Allah wa ridwanin da kuma yarda daga wajen Allah ta'ala wa jannatin da kuma aljanna wajen zama na dindindin da hum fiha na'imun muqim su a cikin aljanna suna da wasu ainihin jin dadi na dawwama wanda zai dawwama musu abadal abidina ubangiji subhanahu wata'ala da ya siffanta su da siffofi guda uku allazina amanu sifa ɗaya wa hajaru sifa biyu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim sifa nawa uku waɗannan siffofi na alkhairi guda uku kowace ta cancanci sakayya a wajen Allah ta'ala shi yasa sakayya ta zo kashi uku yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat an gane abin da nake nufi to sai malamai suka ce bi rahmatin minhu Allah ta'ala zai musu bishara daga gare sa bishara daga wajen Allah ta'ala da rahma da za ta lullube su duniya da lahira sakamakon imanin su wannan shine sakayyan imani alladhina amanu shine sakamakon su shine rabb bashiru rabb rahmatin minhu wannan rahma dinnan za ta koma ne akan sakayyan imanin su Allah ta'ala sakamakon wannan imani da suka yi ubangiji ta'ala sai ya saukar musu da rahma ta shiriya da rahma ta natsuwa da rahma ta tawakkuli ga Allah da rahmar tsoron Allah ta'ala taqwa da khushu'i da ma'rifatullahi ta'ala da tumanina da sakina da rida billahi ta'ala wannan rahma ta ishe su a nan duniya ta jira su a gobe kiyama da rahmar Allah ta'ala za su samu tawfiqin su ji dadin imanin su an gane da kyau to sai ya zama sakayya ta biyu shine wahajaru alladhina amanu wa sorry alladhina amanu wahajaru wajahadu ko wahajaru hijira da suka yi ita ce barin gidajensu da suka bari suka je Madina suka bar abin da suka mallaka da wajen kwanciyarsu da wajen ni'imarsu da wajen matansu da wajen yaransu suka je can Madina Allah ta'ala sai ya kawo sakamakon su shine aljanna canja musu gari da gari an gane da kyau sai zama aljanna ita ce an-na'imul muqim wanda yake jiran su a gobe kiyama wajen jihadi fi sabilillah saboda Allah suka bada kansu suka bada dukiyar su suka sadakar da ransu an kashe su sun mutu an ji musu rauni to wannan abun ba abun da za a yi a ce a ba su illa yardan Allah Allah da suka saida masa ransu da jikinsu Allah ta rafa sai ya ba su yardarsa kuma ba abin da yafi yardan Allah a gobe kiyama haka yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama Allah ta'ala bayan ya shigar da mutanen aljanna aljanna sai ya jawo mutanen aljanna na ni'imtar da ko ko ban ni'imtar da ku ba suka sha Allah wallahi ka ni'imtar da mu na ba ku abin da kuke so ko ban ba ku ba ya Allah ka ba mu fiye da yadda muke so me kuka nema daga gare ni kuka rasa da Allah ba abin da muka nema muka rasa kai mana kyauta kai mana ihsani fiye da yadda muke tsammani kuna neman wani abu a baku sai ya Allah duk abin da muke nema an ba mu har ma ya wuce yace a akwai abu daya da nake so na baku menene ya Allah yace yau zan baku daman yarda na dan yarda muku yardan da bazan taba kama muku ba bazan taba bata muku ba bazan taba ji muku wani abu a raina ba ku je ga baki ɗaya na yafe muku na ba ku yarda na malamai suka ce ba su yardan Allah ta'ala a cikin aljanna ya fi wa in aljanna shiga aljanna kansa madaɗi an gane da kyau Allah ubangi subhanahu wata'ala ya ba mu yardansa yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim yace khalidina fiha abada so masu dawwama ne a cikin ta aljanna أبد الآبدين زمان دن دن دن إن الله عنده أجر عظيم للي الله تبارك وتعالى أجريس أقوي ساكيا مي إم يوا ba wanda ya san iyakacin ta sai Allah Allah in yace wa abu azim to azimun ne saboda haka sakayyan waɗannan mutane bayin Allah a cikin aljanna abun da zai biyo baya na alkhairi da rahmar arsa da rahmar Allah da yardarsa da ni'imomi abu ne mai girma inji Allah ta'ala a'dattu li'ibadi as-salihin fiha ma la 'aynu ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar wannan shine inna Allah 'indahu ajrun azim abubuwan da harshe ba zai iya faɗa ba bazani bayani ba zai iya bayyana shi ba Allah ta'ala ya tanada wa waliyansa a cikin aljanna Allah ubangiji subhanahu wataala ya samu a cikin aljanna malamai suka ce wannan aya a cikin wani asar sune ayoyin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da su a wajen yin bishara ga al-asharul mubashirin fil janna lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani lambu na wani sahabi a cikin Madina cikin lambun nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wata rijiya ya zo ya sa ya sokar da kafansa yana cin iska Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza sai na Abu Hurairah yake ka tsaya mun a baki kofa kada kowa ya shiga mun sai da izini sai na Abu Hurairah yana tsaye sai zai ga masa ya manzon Allah kace kada kowa ya shiga sai da izini ga Abubakar yana neman ya shiga yace ka ga wa Abubakar ya shiga kuma kai masa bishara da aljanna sai na Abubakar ya zo yace ka zo na gefen dama can sai na wore su jan shaman don Allah ga wani kuma yana neman izini zai shiga shi ne Umar ya ce ka gaya masa ya shiga ba shi izini kai masa bishara da gidan aljanna an yi masa ya zo ya zanna a gefen hagu can sai na Usman shi ma yana zuwa an nemi masa izini ya shiga a yi masa bishara ya zo gefe zama su gabas wajen sai na Abubakar an yi masa bishara da aljanna can sai na Ali ya zo wajen sai na Umar ya zo na bishara da aljanna sai na Talha Az-Zubair ibn al-Awwam da Abu Ubaida Amir ibn Jarrah Abdurrahman ibn Auf Sa'd ibn Abi Waqqas da Sa'id duk waɗannan ɗaya bayan ɗaya kowa yana zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Huraira ka ga musu bishara da aljanna da suka kai goma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Huraira kalan nan gaba karka baro ne shiga mana ya isa wayannan goma sun ce ni a yanzu hira kuma su ne ashirin mubashirin bil janna wannan aya ta kunshe su wannan hadisi ya bayyana su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ga musu yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim Allah ta'ala ya samu a cikin aljanna za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama to dai Allah ta'ala ba mu dadansa wanda akwai kuskure kuma Allah ta'ala ya shafe mana shi wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam allahumma arhamna rahmatan shafiyatan shafi'atan تغنينا بها عن رحمة سواك اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتبت وتبتلنا اللهم يسر أمورنا اللهم اغن فقرنا اللهم فرج عنا همنا وغمنا وكربنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الظلام وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق منك بالسوء يا رحمن وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين